إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke mulkar kada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1443 wanda ya dace da sha biyar ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari daidai a littafin wata ta imam malik rahimahullah darasi na ɗari daidai insha Allah muna cikin mayafa al-makata al'amalu fil hadith yunusak al'amalu fil hadith yunusak yadda ake ma hadaya lokacin da ake korota zuwa ga wajen yanka me ake cikin manganin ne ina ga sati da ya gabata da mun tsaya hadisan abdullahi bin umar da aka ce yana sa ma hadaye shi kaya na irin alkabati wal anmak wal hulal kaya da iri iri na alkabati jama da ke wannan ne na saba ta zuwa ga kibtawa irin wata tuwa da suke yi anmak da annamat duk abin da ake mai ado na sufi tuwa da wanda take ba fara ba shine kine ire ire dai tuwa daban-daban kwamfile yake aikowa zuwa ga a dora a dabbar kuma an zo maka a cikin fitira da ake riye ka'aba da zanza mu tashi حديث دي عبد الله بن دينار يتي وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يسنو بجلال بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كانوا تصدقوا بها abin da ke wannan ruwa ta abdullahi dinar yake cewa man amai tambaya kenan malaka yin abdullahi dinar tambaya akan abdullahi bin umar me yake yi da tufa da yake lullube ta goshi ta hadaya lokacin da aka mata lokacin da ake riya ka'aba shi tashi me yake ya yake ta ce faqal kana tasaddaqu bi yana sadaka kin sadaka ake bada ta ta hadaya inda ita ka bayan hadaya tu kayan ma da yake dora mata yana bada sadaka duk da asali ba su cikin sadaka cikin hadaya hadaya dabbace kaɗai hadaya to amma duka dai abin da Allah ta gaba daya ke bari a bar su dan Allah gaba daya ba mana baya baya koma da su kun an fara ba ku iya zawa da kayan masu tsada masu muhimmanci ke tsaki lulube hadaya ta shi wa haddathani an malik an nafi wannan ruwa ta inganta wani makare zuwa ga Abdullahi bin Umar وحدثني مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن السنيم فما فوقه abin da abdullahi bin umar ke cewa a hadaya alaye ne ko hadaya abin da ke ga maka menene ake badawa hadaya ko layya ya ce a sani a sani akwai a ɓangaren raƙuma da abin dabba raƙumin da ya shiga shigin shekara ta biyar mai shekara biyar shi ne a ɓangaren raƙuma ɓangaren shanu mai shekara biyu ɓangaren rago daga wata shidda abin da ya gaba ɓangaren akuya wanda ya cika shekara kuna kun sani ke shi kenan ɓangaren in raƙumi za a yanka sai ya kai shekara biyar in sani ya ce sai ta kai shekara biyu in rago ne daga wata shidda abin da ya zuwa shekara amma ya ba wata shidda baya idan kenan da turkiya da rago gurin guda ne da sa da saniya abu guda ne layi guda ne raƙumi da raƙuma layi guda ne to sai ita ma akuya da ɗan akuya layi guda ne su kuma sai sun cika shekara tabbas wannan su ne abin da ake ba da hadaya gwalgwadon ƙarhinka gwalgwadon abin da ka ba da kuma gwalgwadon ladanka gwalgwadon abin da kashi da ya khilasanka وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال مدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة عبد الله بن عمر شي أكتي لا يشق جلال مدنه بيك تاغا توا ديوا تابوش تا زوا هدايا تكيوا هدايا kuma wala yujaddiduha hatta yaqdu min mina ila arfa bai ya sa mata tuwar sai mata sutura ya lilibe ta ke tun daga can sai ya zo makka ana gobe wuta mina da sahi an wuta mina za ta yi arfa kenan tashi daga mina zuwa arfa ke sa mata kayanta kuma a ta yi hilin arfa da ita me ta karmar la shi kujila da badaniya ai an yi bagana akwai al'isha'ar isha'ar shi ne daidai tozo ake tsagawa a yanka to kenan wasu sukan kamace a daidai wurin yankan aka tsaga tuwa da ake lullube don lullube ta kuma akwai yanka ana so a gano mai shi'ar ce an mata alama ta hadaya kenan sai an ya bude bangaren a yanka bangaren tuwar da aka mata tattara da a gane mai shi'ar ce to shi bai yankawa haka ke dora mata kayan ta kurin ba tare da ya tsaga ya tsaga tuwon da ya lullu da tuzon nata maganar kenan nan وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يبدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يبديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من من اختير له abinda yake wannan ruwaya cewa urwa shan bin urwa ke ce baban shi urwa sun zuba kare ya kudu iya ce ma ɗiyan shi urwa ya bane ya ɗiyana lafi ɗiyanna a haddakun muna buzin shi'an kaɗayenku ya ba da hadaya ko me zai ba da da hadayen shi kai ba da shi'an da sai an yudiyu da karimi kakka ba da hadaya hadaya zuwa ga aiki zuwa ga maka kakka ba da hadaya irin nau'in da kake kumiya ka ba wani mutumin ka na kware wanda kake mana zaman banka wanda kware wanda kake ji shi na kake yin yauni shi abin da suka ba za ka ba wani ba wanda kake girmawa to kakka ba da hadaya shi nan wasiya ce ke ga ɗiyan shi ke su ba da muhimmanci ga hadaya ta kwarai su diba hadaya da ba sa kumiyar bada ta gana kware ga mutum wani mutumin suke ji kana yanda kake jin wanto Allah ya ajayi fa inna la akramul kurma Allah ya kowa karanci ke shi ya hidintanta ka bashi na kware Allah ba wani ba na ya ji hankalin kin ji hankalin su in za su hada su yi ta kware kaza ba da hada su ma suna kumiya ana bare yake da ma da kware ba lalatacce kana ka ba Allah abu na kware shi ne ya kamata ka yi girmawa da kowa yace farin akramu kurma wa haqqu man ikhtira lahu Allah shi mai karamci masu karamci kuma shi cancanta a mai zaɓin abu da kwarai nan ne kenan jan hankali yake ma yaran shi in za a hadaya a tsaya a yi ta kwarai a tsaya a yi abin da yake na kwarai ne wanda kuma abin yabo ne ba ka kai kanjaman ma kai da kurin ka ba da abin da ka san za ka iya ba abin da ke shi ka to Allah shi kamata ka karma ka karrama kuma ka bashi abin da yake na kwarai sai al'amul fil hadai za a ɗin audal nan me za a yi kamar hadaya za a ɗin asan aɗin al'adar kamar halaka ta halaka kamar ana kawo hadaya ta kasa isa ka kamo hanya bishin layiya wani abu ya fito ta kasa isa makka wurin yanka ko ba taɓa ce a hanya ɗan wa ire-iren wannan babuka mu a yanzu kurin dai makaranta mu ji larabci mu ji bayanin da aka yi yau baka da wani ana ga hadayin za ka koro ka gari ka tsaya a hanya na malakan ka in ba a can wurin yanka ba ma yanka a mace zara ba in za ka ga hadayin mu duna abubuwa mu gaskiya abin sayan ba bin da muna karanta ne ya zo a littafi su a can haka ake lokacin suka rayu horo ta daga garin ku ko ka zo da garin ku ita ne dawowa ake da ita ku dole abu da ke wurin a can iyawa kana a can da iyawa ka kama hanya ta kasa wurin lafiya ko wata kare ta kasa suna abubuwa ko su a da mun kasa a yanzu gaskiya mu dai a yanzu da wajen musamman yan laraba kawai na makka suna iya shawo su yan garin saudiya laraba na daji amma su ma ba yan maraya ba masu ba a cikin wata a karar ana kadaran ku yan kakwa cikin gari wanda ko a lokaci ko a saudiya in lokacin haji in ba ɗan garin makka ba ba mai shigowa cikin makakin haji sai mai he mai ya baka ka'ida ya baka uzini ya baka uzini shiga aikin haji duk in ba da kudin saudiya na kai an wata haji ya kama ba mai shiga makka dan saudiya ya mata mata tasarihi ana ana baka takarda ne kuma kudi za ka biya ya ka biya kudi dukkan ake badawa nan mai na waye ya ka biya a baka takarda da an zuku ko Saudiya ita ka ji miliyan 100 ko an zuku ko Saudiya sun sai aikin haji kenan ko ya kudi akalla ya kudi miliyan 100 akalla dan Saudiya kuma haka baka uzuri ya shiga da maka ya san ka za ka kara maka wani da aka ce ta kowa zuwa hajjin dai aka ce kowa zo ilimi ba bai zafi ba kowa san ko haji abin bai ba kenan tsari ne aka wanda shi yara kowa ya kaba lokaci an kai ka an haka sai bana kai kai da ba ce ba za a haji mutum miliyan guda ai an ware mutum dubu guda da mutum ne wannan na yan kasa ne za a ba uzuri kuma saura a raba kasashen duniya to wannan wurin ba mai zuwa cikin aikin ba mai zuwa mina ko arfa an ba zama gaba boye a sace ba mai zuwa sai da takarda da uzuri ka kenan gona ko na kenan a yanzu magana koro dabba baka ba an barka man suna zaka roba ba ba ma baka baka ba kai ma a kan zakai ka ko a kar ko a tare ma zai cika ba ma wani tare maka wannan da zamanin mun aka saka ciki ka tai ke don abubuwan kun da makaranta ne abin da ya wakana ne kuma ya kaje wani ya kaje kwada ko tsawon Saudiya ya waka ka ba hanya to gashi dai abin da ya wakana na wanda ya zo da dabba zuwa ga Makka zuwa ta hadaya a hanya sai ta kasa ko dabba ta tsirin ta حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما أكل من الحدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عتبت من الحدي فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خل بينها وبين الناس ياكلونها abin da ke wannan ruwaya urwa ke bada labarin wani sahabi wanda suke bin karantarwa da annabi sallallahu alaihi ya zo ya ce ya manzon Allah kaifa asanama bi ma'ad min hadi ya zan yi da hadaya ta da ta kasa ta gaji isa wajen yanka harami sai faƙaɗa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu badanatin hatifatin min hadin duk taguwar dabba ta da ta kasa isa zuwa wajen hadaya fanharha ka soke taguwa a nan ma soke ta idan ka soke ta sun ma'arki kala'id hafi damiha kala'id ake mace mace mata alƙilada ake mata ana sa mata a wuya suke rata takalmi daya ko takalmi biyu wasa da wata hata a wuya a tarma alama ce dabba ce ta hadaya ka sa mata kenan layarta abin da aka rataya mata ratayenta ce ratayenta allah ka je wa ratayenta filin ya a jinin da ka soke ta ya ka zuba ya ka saka shi sun makalibai na bin nasu nan alama ce kenan ko da wani iskota ya san dabbal hadaya ce aka yanka kuma ce ka bar ta tsakanin ta da mutane mai anan mai anan kakkaci kakkaci kai ka bar ta tsakanin ita da mutane cikansu kai baka ci ba cinan mene ne haramu ne a ci hadaya la hadaya na nan zana ci hadaya shi sabbai sun ci hadaya su amma da guziri abinda aka ce akwai dabba wadda ba a ci ta aljaza kamar kashin harauta ko kuwa ka wani aski misali da aka ce aka dora maka wani fidiya amma hadaya ana cinta to amma irin wannan hali a wannan hali na salama ya hana cin nau'in hadaya amma na ce hadaya ta da tsawuri ba ta wajibi mai bambancinsu hadaya ta da tsawuri ita ce hadaya wadda daman kayi niyya ne ba ta zama wajibi kanka ba misali ina iya kurin daga nan nijar wani an kaji saudiya kada ka yanka mun hadaya da kuma je kura kuma kura kuma je ka yanka mun kura gogura kuna ka yanka hadaya ina iya yi ina da makara in aika wani alhaji yanka a can in ji aikin haji zama lada kun ina yanka ina ɗaya ta kawo wajibi a nan sadar sarmar nan ka ɗari yanka da hannun shi ya soke yadda soke sittin da hudu sai tana ali da soke sauran ko talatin da bakwai ko kenan kana iya ta wuce su to abin da wuce kenan buka ya wuce wajibi shi a ce na ta neman lada to ita ta neman lada me yasa aka hana annabi ce baka ce baka fara mutane an ce ina kamar mamar gaca abin da ya ka haka karewa mutane lalaci mutum ya yi niyyar alheri ya koma hali an ce don aka buɗe wannan kowa mutum da gangan ma zai mutane zai ce kai ta kasa ne ko yanka ya ci kayan shi ya bukata nama ci kayan shi don ka buɗe kowa don ka san dama ba da bazul bane ba kare ne ka kawo hanya ake alheri kada hanya mutane suka tsaya suna ake kasance sai cinye kansu hanya ba su kawo wajen kata ba sai za ka ce to ko an kayan katan ma dan mai aka saka ki mutum saka ki daga dama tun da bata lahiya ne ya dan labe rashin lahiya ko dan ce ma sai zama ma amma sai ka sai ka kanshi gurin mutane sun gudu ne ko suka cin kansu a hanya daga sun bukata suna yi wani nayi ne da tunda kuma ta kasa ne ko da ta kasa ba sai dan ka dan daga dan kasa kun yanka shi sai aka rihe kowa idan ka yanka hadaya ta kasa a hanya kana fida banka cinta annabi ta kabarta da mutane cikansu amma me sai aka bace aka ba dama hadaya ta farilla ce aka ba ita ana cinta dan ita ta farilla mutum bai haka bai da ganguma saboda dan baka ci da ya kara mata ita ta farilla ko ka san ka kasa a hanya ka ka kasa a hanya ka yanka daga ci sai ka sa buwa kan mutunta kan shi da kake aka ba da mutum yana ci ta farilla ce mutum yana iya ci da anan babu wata matsala da ake gudu ka yanka ta ba da bukata ba kai ba ba ta kasa kin ba an san duk wanda yanka a hanya kuma san sake zai kiran ba dan bane ba shi ba magana ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan bawan Allah amsa to wajen magana dan hadisin iya magana ne akan tattawi yace kullu badanatan aqabatin min hadayidin hadayin da ta kasa a hanya fa nahara annabi ta kasoke ta summa ayyuka al'ada ka yadda ka je waratayen nata fi damiha a cikin jinin ta summa khad bainaha wa bainna kuma ka bar tsakanin ta da mutane ya akuluna su tukanu wannan shi ne abinda yake wannan ruwa kuma hadisin ya inganta kamar da wa haddasa ne a malik an ibn shihab al-sa'id ibn musayyab annahu qala man saka badanatan tatawwa'an fa'atibat fanaharaha thumma khalla bainaha wa bain nasi akuluna falaysa alayhi shay'un nan iya so ga maka wani hukunci na wannan magana muka gabata ana kan hadaya ce ta ga kawai to me hukuncin idan ka soke ta a hanya ba ta kai ba shine yace man saka ba za ta tsawo duk wanda ya sirrin sai ke cewa duk wanda ya koro hadaya taguwa ta tsawi fa atibat sai ta kasa a hanya fa naharha sai soke ta kamar yadda ya kamata ya soke ta summa khalla bainaha wa bainaha ya kununa sai baro mutane suka ci to wannan bawan Allah fallasa alai shehun babu wani matsala ba tsoron ya kawo kamucinta ba a shi kenan da ya kasu shi kenan ya sarki bai ba bukata sai ka kamucinta amma da a nan da isa an ya bata nafi a ci ya bata sadaka bai ci ba aka ce ba a tsora mashi ba kamucinta amma ce wa in akala min ha أو أمر من يأكل بها غريمها أما idan ya yi garaje ya ci da shi aka ci ko ce ku zo ku ci to ya rama kamacinta kenan can kunin yanka zai kunya ba ba ruwan shi kun ya yanka ya je wa abin rata yanka a ta shi ba ruwan shi amma in yi gari ya kai ku zo ku ci ko shi ya ci to sai ya kaga mutunta magana kenan da yake sauka ta nan musulmi sai ya ce wa haddasa ne kuma nan ta tabbata hadisin ya inganta zuwa ga shi sai da bin musayyib ce an ji sai da bin musayyib shi ne ake shugabai shugaba na malaman tariya malaman tabi'ai shi ne shugaban shi ake shi ne shugaban su gaba daya a malamai wasu da sahabbai malamai su ne shi ake shugaba duk da nasu sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wancan bawan Allah shi ne aka cewa wais annabi ya mai suna da khairu tabi'in to wannan wannan yi ko ne na fadala alaƙa shi a wajen Allah bawan wajen matsayi a wajen Allah shi ne shakharar tabi'in shi gudanar shugaba wajen ɓangaren ilimi wajen ɓangaren malumtaka ta magabata ta malaman tabi'ai a tabi'ai shi ne shugaba sai mun sai to ya ce wanda daga abin da ke na hukuncin da ya wanda ɗan da ta kasa kabarta aka ci a ƙare baka ramuwa amma idan ka ci ko ka ce a zo a ci za ka rama kan macinta duk da na filar ci وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك ناس كما كنا مغنى فتوادس ابن سبيي akwai irin ta daga ibn abbas irin wannan magana ta in kabarta aka ci baka rama wata amma in ka ci ko kai gayya aka ci za ka rama an samu irin wannan magana daga abdullahi bin abbas amma isnadin zuwa abdullahi bin abbas da ifi ne bai inganta ba wani hadis girma shi da inganta ba na bin abbas sai wa haddasa ne a malik an ibn shihab annahu qala man ahada badanatan jaza'an aw nadaran aw hada tamattu'in fa usiba fi at-tariq fa alayhi al-badalu na abin da ibn shihab yake cewa matabi'i ne an ce shi ne wanda farkon wanda ya fara rubuta hadisai irin yadda aka rubuta ƙurani wuri guda shi ne aka ba kulawa lokacin umar bin al-azir shi ba kulawa da tattara hadisai a wuri guda a same su a wuri guda a tattara su madan hawara an har kwashe kwashe na da neman su bace shi ne shugaban wajen wannan magana rubuta da sai to ibn shahab ke cewa shi ma ga hukuncin da yayi annahu qal man ahada badrata wanda ya bada hadaya ta taguwa ko ta fita da kuma ita wanda taguwa ya bada jaza'an ce me jaza'an misali farauta ce sai ka dora mai ga dabbar da ya kamata ya bada sakamakon farauta ne nan ba tana duka dabbar na ana kata za a dabbar ɗin ta kaiwa ta aikin hadaya iya wani ce bar taguwa wani ce rakun yuki wani ce sani wani ce akuya ma wani ma ce zakara don jaza iya komi na hanyar za a ɗiba daidai abin da kashi to wannan wanda ya ba da irin wannan dabba ta hadaya ta sakamako na laifi da na kashi na warauta au nazaran ko adda wani bakance ne zai kai hadayar kaga ta zama wajibi ko aw hada tamattu'in ko hadaya ta tamattu'i wajibi ce wanda yaje umara a watan hajjin sai da yanzu ko da yanzu yaje ita ko farkon wata na abun na na harami tsokar niyya kuma daga baya ya hajjin haji to ya yi umara a cikin wata watannin aikin haji shi kenan hadaya ta tamattu'i kenan ko hadaya ta sakamakon harauta ko hadaya ta nazar ko hadaya ta tamattu'i sai ka koro fosiru fi tarihi ta bace yana hanya ko ta kasa ko wannan za ta da ba ta kasa ko ta bace da ba ta zo ba to wannan fa alayhi badalu dole ka kawo ka mutum shi dan ita ta wajibi ce amma ita ta nafila baka baka kawo ka mutum ta dan ba zai wajibi ce ba amma ita wannan ta wajibi dole ya ka ka mutum ta sai yace wa haddathani amma kuma ne ya inganta zuwa ga shi ibn shabi imam zuhri wa haddathani an malik an nafi an abdullah ibn umar annahu qala man ahda badanatan thumma dallat aw matat fa innaha in kanat nadaran abdalaha wa in kanat tatawuan fa in sha'a abdalaha wa in sha'a tarakaha abdullah ibn umar ke cewa nan hukuncin hukuncin ko nan hukuncin kuma ce na hadaya ya ce man ana bada wanda ya kyauta wanda ya bada hadaya ta dabba ta taguwa misali da kuma sun mudallar ya taɓa ci a hanya wajen tahiya abu mata sai ta mutu ɗin da waccan iya da ita amurin gaba wata bayan mutuwa ta yi bacewa ta yi fa'ina in kana ta nazaran wannan taguwa da ta ɓace ko ta mutu in ta nazara ce kenan bakance na ɗora ma kai na zan yanka kaza zan kai ma harami kaza in yanka adaya kaza sai ta nazar duk da akwai nazar in Allah ya ban kuɗi ko Allah ya ban jaraba kaza ko Allah ya ban aihuwa ko na zawo ko na wakil gwamnati ana kai shi nazar duk ana kai shi nazar ne wai fi Allah ya masu imani wai fi bi nazar suna cika nazar Allah ya sa masu cika nazar shine kurin mutum ya ɗora maka kun san azumi uku kun da Allah kun kun kuma zama jibanka ya zama wajibi sama da wajibin zan umar wata ramadan da da maka ya zama wajibi dole kai na ɗora maka yana azumi ko na wata yana azumi daban da na yi niyya zan kai daban da shi na zara kun ya zama kamar ci alayya kenan ya zama wajibi kai na zan yanka dabba kurin don allah rago ko saniya zan yi allah ya ban lahiya ko allah ya ban kaza ya ban wani jaraba nake na samu to amma abu ɗaya ne wajibi ka cika nazar amma akwai wanda Allah bai bukatar shi wanda muka saba yi ana tun zai ce misali Allah ban ayyuwa da zai iya fitar da bai ayyuwa ko neman jarabawa yake in Allah ban wani jarabawa zan yanka dabba ka ko zan azumi uku misali ko azumi kaza Allah ban wani abu zan yi kaza nazarin shi muka yawan yi ana to wannan Allah bai bukatar shi amma an kai sai ka cika cikin sai bukhari ko cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tunziru fal nazar la yuridu min qadar shay'a tafanna man la fanna ce me yasa annabi ta kanku nazar annabi hana mai kanku irin nazarin irin wannan nazarin kanku shi domin bai amwalin komi su mutane ji suke yi ai an ka ce Allah yan ka banda zan yi yanka dabba ko azumi ko azumi goma a tsamanin mutane yin haka wani da Allah baka tunawa da azumin ka wala da zuwa shi ne ka ba mu Allah Allah ba nan baka kamar kamar Allah ba nan baka ne kenan in ma ka bani ma baka ba mu Allah kan ba mu Allah Allah ba nan baka kenan ya baka zaka bar shi ba mu Allah kan Allah bai bukata azumin gaba ba shi kawa ba na kenan ya ce to amma shi da mun Allah ta kan ku nazar kan ku yi ma yace amma da mace wani abin da Allah ke fito daga hannun maroci baka ne ba da kai kuna ba amma kan ku tsammanin iya canza wani abu daban ya sa Allah ya baka dan kamin nazarin Allah sai baka ba abin da zai canza to amma an kai dole ka cika kuma Allah ya ban dalin ga yadda baka dole kai kuma amma ba shi ne ba ba sai wanda ake so ake yabo kurin haka kurin ce na dora maka yana dan zan yanka ma talakawa rago kurin a sha araba talaka ko kurin zan yi azumi uku dan Allah kurin na dora ma kaina zan yi azumi uku dan Allah kurin wannan abu ne mai abin kyau ne kuma ana bukatar shi amma na masanya ne ba su kamar nan baka tunan ya ce bilabin umar ke cewa wanda ya ba da irin wannan hadaya sai ta ɓace ko ta mutu ya ce fa'ina in kana ta nazara in ta bakance ce abdalha don ya bici dole ka ga macin ba ka koro ta ɓace a hanya ya ka ga macin ba wayan kana ta kawo an kuma ta nafila ce kenan ta nafila ce za ka koro wanda ce fa'in sha a kan kaso ka kaka mutunta da ba zirba ne ba kuma in sha a tara kakasar ba kaka ba idan kana zabi ko ka kara wata ko ka bari in wannan duka abu ne na abin da shaidu ka ne abin hadaya masu korowa ya ce wa haddasa ni a malik annawa sami a ahalar ilimin ya kulun لا يأكل صاحب الحدي من الجزاء والنصب ما مالك يتو ياجي malamai malaman su kenan suna cewa ai mai hadaya ta sakamakon farauta nan da yace wannan su dukkan sai su ce amma na iya yin hadaya ta irin kayan misali wani kayan misali aski ya musa ka san falkwata ka sha maka na kan aski wani kai ka da wani abu wanda yake wajen da yanka jini to ire da wannan hadaya mai su bai cin su hadaya ta jaza duk yin wannan gaba daya kuran dai bayanai ne muka yi irin abin da ya wakana a yanzu na ce muku dun ababen na ɗaya yanzu alhazai ba mai ganin dabba sai in kayi ƙoƙarin zuwa mahauta kudu a can ake tara su bakin kudinka lamba-lamba ce akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza kuma da masu yanka in kana so kana bukata ana baka dama ka shiga ka yanka da hannunka ka rufi abin da ke bukata nama ka bar sauran kuma yanzu tsari na asazai akan samu kamfuna mafi yawa sakan haka nan a samu su wakilai a wakilta su amshi kudin hade kana ma hema ka gurin ajiye a saya a yanka duk da akan samu su masu yaudara amma dai kai ka sarki abin da ke wajibi kanka an ce maka hadaya riyal kaza ce ka ba su wannan tarki da su da a zarta baiwa a ce wannan kowa ya je na ma bai shigo maurin bai shigo an ce kowa ya je wannan wurin wuri ne aka yi garje guda aka yi a ce kowa ya je na da yanka taba sai da hala ma gaskiya kenan sai a bada kudin ga wakilan ya su je su saya kowa su yanka mai tashi rago ne mai neman mu mun yanka rago ne dan rago mu sai masu kudi wancan su suke yanka ragon ma ragon ma masu kudi akwai kuma masu yanka ragon ma sai a hadil muhurin iza a saba a halahu nan hadaya da aka ɗora ma wanda yake cikin aikin hajji idan ya sadu da iyalanci yan wanda wani ababe ne wanda suke a yanzu sukan iya wakana amma ba kamar da ba dewa misali da mutum zai ɗauko harami daga madina kilolin 440 da wani ko sama da haka ne a ƙawar ko a dabba kaga za a yan kwanaki a hanya ka ɗauko hadari kaga nan akwai hadarin rizikin wani da kasa haƙuri kuma tare da iyalai ije wajensu amma a yanzu da kai da matar gaba da kun da aikin haizu a cikin kan kuke kuma a tsare ana tsare ku an jera ku a awaka yana mutu bako ba ba kana mai doka baka bar hanya haka ake bin tun daga can daga daga tun daga madina kafa a mota ba ba ba ba ba ko zo taka da ku hannun shi ya lissawa mutum kaza ne ya lissawa mutum kaza ne a ne bai da garat ba inda zaka da garat to ina maka jiranta kuma daga an zo me ake ba ma a je a sarki a yi tsawafi na umara a yi kewaya kenan kuna dawo gida kun sauki kun sauki umara sai za ka zama tai bane ma ka je ta kaga da auzi da wala daga nan kuma daga aika sai ta umara daga an zo daga an zo garin makka wannan aikin awa ɗaya ne awa biyu an kare umara an yi tawafi an yi sa'ayi an asi shi kenan umara ta karewa yanzu ka koma kaman kana da maka kaman kana garin kenan kana kaman kana gida ne illa alhurma ta hurun harami kuran yanzu ke kana zuwa wajen mata komai kana yi a wannan kwargin da ake da kuma zamanin a maka kuma ba za wajen iyalai a ita matarka wajen masarci bayan ka kare umara mata ka ce kamar kana gida ba wani hannun da kawai zuwa wajen iyalanka in mun je masarcin ku bayan kun kare umara daga nan baka cikin kanki na harami kana cikin yancinka da kai da matarka sai ana gobe ana kai hera ana kuma misali gobe guta gobe arfa sai takwas ga wata ake zuwa mina to a lokacin nan huta mina ne ake yin niyya wasu ana huta tun da dare bakwai ga wata ke huta wasu da sashi ne sai yanzu a tai mina daga nan kuma za a yi niyyar da baga lawa muhajjar dan daga can ka muna magana masu tamun tuyi za shi ake kana baga lawa umarta kake ka yi niyyar ta da baga lawa umarta shi kenan idan an zo za a tai mina za a yi niyyar kun da baga lawa muhajjar kun ba wani zuwa wani wuri da wani ɗauka niyya inda kake gidan da kake kai wanka ka yi niyyar ka kwara ko an kawo mota za ka mai ka yi niyyar ka to yanzu ya a lokacin da ka shiga harin kaga ke da tafsa wata ko kuma a mina kwasa mina ne ɗaki ba zama za ka ce an gyara abin kun kai kujen ɗari a ɗaki ɗaya ba ma wani magana kan giya har kuke kawan gwangwani ya kan ita taron ku a cikin ɗaki to ina kana kan iyalanka kada da wani suka suka a suka iya wahala to daga nan kuma shi da ke cin haraji a ko daga an tsare mai na kwasa ku za a shi ma mota a tsare a kai ku gidan alfa daga can a kawo muzdalifa a zo kenan da ka zo kom- da ka zo wannan wannan ka zo ka dawo mina jiwa za ka yi shi kenan za ka dawo ka je ka dawafi kenan daga nan ka kare wuta kuma ka wuta da shi sai sai a yanzu iya da wahala wannan ababen zuwa wajen iyalai wani tsatsayi ba da gaskiya iya da abu to to sai sai maka magana in ta kama mutum ya je wajen iyalan shi iya cikin haramin aikin haji mun ce harami wacce da kai wani niyya ta haji kayan sarki ba kawai magana ta kana kada maka wani kata maka daga nan wani irin masu yin musu buga ina magana harami daga can kun da kai niyya daga gida da ka zo wajen niyya kurin za ka labbai ka yake cewa wai tun daga nijar kenan ta da gida wai ka wani da nijar za ka sa kayan haramin ka kwarai ban da shi an da gida na gida na ne daga madina kayan hutu kake wankan ka sa kayan ka sai kotu da ka zo wajen ne ya ga suka da baka dama mara tabbur shi muke ni da wani mun tambaya cikin masu jin shirin da muka nakin haji aikace da na ce idan mutum daga gida mutum kurin zai wanka daga madina nake ni ka yi wanka ka sa haramunka akwai masu tsammanin matsalai su ji suke ba a sa harami kenan kayan sai an zo miƙaci wannan da yawa suna ba a zo wajen sa kaya ana zurfi rufe iya ba wani zurfi da kayan shi da abin aiki ne sa halin iya ba kuma ana wani ana layin wajen wanka an mutum kashi a waye tun daga madina kayan kubuto an ce za a kawo kan za a ta yi makka daga gida ya kai wankan ka na na ne ake haji kai wanka ka sa haramun ka ko kumfule don mun zan sallar salama ba abin da ya yi a nan wurin miƙaƙi ban da sallar ka abi da niyya ba abin da ya nan bi yi wanka a nan bisa kaya nan ba daman kashi na masu daman kayan cikin sai ne ba kaya daman kurin wannan daman kayan annan sallar salama daman da zai da iza daman ya yi ne da na ƙasa kurin kiɗan ba su daman kayan shi kayan da tsammanin suke yau shi ma ne wani kayan da musamman ya a kuma abin da yake bukata wanda yake cikin aikin haji kai sa kaya wanda yake da siffa ta jiki wanda yake dimkawa wando ko riga shi ka na kurin amma dama wasu mutane yamma wasu mutane dama kayan su sama kenan ba ta ya kada ko kaya daban wani harami ne a in dama irin kayan ka ne riga ka sa zane da mayinka ba bukatar kayan ka kada ba kayan zane sai ka cika su kuma cika su sai wari ba illa wari ya hini babu shaɗin sai wari kenan wanda ke daman kayan su haka ne ba su mutu da komi kurin sai a zo da su haka mata zina mata duk za su aji ta ke ta harami ta ta ɗin harami wata ba mu nan shaɗin sa ta zara mace mace kayan da ne da kullum shi ne kayan inda kayan ne ba su da ado za su jaɗa za ka hana mace annan ta sada ma kenan kayan mace na gida da can kayan ta iri guda ne mace illa kurin ganin aikin ibada abin da kana ki a gida ma kayan masu ado kin sa harami kuma da cewa kullum farin kaya ya yi annabi ya sani ya yi da farin kaya kan sauran kaya amma babu sharaɗin mace wai ya ta yi muka kaya na musamman na aikin haƙƙi namiji ne yake mallaka dan da mutum namiji ko mai yawa ba sa mayahi da da zani shine kurin to kenan muna magana kenan mutum in zai zo daga can Madina yayi wankan shi ya sa kayan shi na ake hajjin shi kurin an zo an zo wajen miƙati kurin sallah zai raka'a biyu yayi labbaika Allahumma umrata ko a wurin da yayi sallah da ya tashi kala kibla ko ga lokacin da ya hau kar ya hau mota kada a kibla ya labbai kada hau umaratar shi ke nan kashi da cikin amma amma wallahi mutum inda bai ce zai ya zo wajen wannan layin akwai wahala akwai matsala kullum na mutane siya suka yin kasu a gida ya yi tsuwa na tauna alhaji ɗan nan garin ne irin wannan taurin kan an mai bayani mai bayani a gida ka sa kayan ka komai a gida ka yin kanka to to to to to shi duk da ba sai da muka zo wannan mai jarabawa sai da muka zo wajen wajen miƙati ya shiga wanka ya ƙare ya mutu ka zama ɗakin ta hanyar nawa ban ɗakin ce ka sun fitar kudin sai mance kayan shi duka da salulan shi da kudin shi duka ya zuba ta kuma ya kasa koma wurin wallahi ya tawa kai da shaka suka ce dama an gama kun rigima ta dama salulan an gama da kun tauri kan galikon kun sun mace shi ka sun mace kenan wallahi da salulan shi guda biyu da kudin shi duka ne zuba su bai ya koma matsayi an riga za shiga matsayi sai tana tana da koma kuma ya tana kullum iya wani ma doki tana iya biya kudu daga minin Allah kiyaye da haka kenan yanzu nan muna magana dai mutum mutumin da ya je wajen iyalan shi iya ci iya da harbi shi zamu ce magana hada shi da kenan nan akwai hadaya sakamakon kwanci da mata waji ta baci bayan bacin hajjin an tsora maka hadaya shi ne magana daga maka nan abin da yake ruwa ya ce haddasa ni yahya an malik annahu balaghahu anna umar ibn khattab وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أثاب أهله وموله في الحج فقالوا ينفذان يمديان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والحج قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أحلا بالحج من عام قابل تفرقا hatta ya ƙajiya hajjahuma abinda yake wannan ruwaya da aka dangana ma umar bin khattab da ali bin abi talib da abu hurairah aka ce an ma waɗannan ukun tambaya su ilu tambaya mai amin tambaya a rajulun asaba a halawar mutum a musu tambaya akan mutumin da ya sadu da iyalan shi yana cikin aikin haji iya haramata haji ko muhrim bi haji faƙalu wa'annan guda uku umar ali abu huraira suka ce yanfuzani za su ci gaba da haji ba sa warware ta ya madiyar da wajen ima matar da mijin za su ci gaba da aikin haji da kowa ke ba sa komawa baya ko su fasa hatta ya kadiya hajjau ma har su yi da haji da kowa tare da kowa har yanzu a ci gaba da yi ba a wasa ta haihe sun ƙari haji da kowa ke sun ma'alahi ma hajjun ƙabilun wal hajji mun so baɗi kuma an ɗora musu haji kambacin waccan da waccan ba ta yi ba ta ɓaci kuma da hadaya wadda za su yanka dalilin saduwa da iyalai وقال علي بن ابي طالب shi ƙarin bayanin sayyidina ali bayan sun yi haka sun ci gaba da aikin hajjin sun ƙare sun dawo baɗi ya ce wa inda a halla bil hajji idan suka zo suka yi sabuwar niyya labaka lahum hajjan da mijin da maza ke magana min amin kabil a shekara mai zuwa sai in za su ramu waccan tafarraqa sai tana da ce daga an zo a yi tarbiyya to mata da mijin kowa ya gaban shi kowa ya yi nan wannan ya nan ta su ƙara gamuwa kowa ka gaban shi kasa gamu eh iya daga mamma daga musulun can mikadin ne kowa ya gaban shi kayan zuwa da bagala mahajar ya yi haka kowa ka gaban shi ya ce kasa gamu ya ce tafarraka hatta ya kadiya hajjahuma su je ba ta ƙara gamuwa sai sun ƙare hajjinsu haka wani hukunci yake wajen imam malaka bayani ne illa ɓangaren isnadi isnadi yana da rauni zuwa ga wa'inan sahabu sai ya ce wa haddasa ne an malik an yahaya bin sa'id annahu sami'a sa'id bin musayyab yaqulu ما ترون في رجل وقع بمرأته وهو مؤمن فلم يقل له القوم شيئا كما يتسمى مجالين في مدانة shi sai ibn musayyib sai yake ce musu me kuke cewa kan mutumin da ya kwanta da matar shi yana cikin harami na aikin haji kuma kaman kaman a cikin adamu ana kato aka muku tambaya me za ku ce kan mutumin da ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji me hukuncin shi wani magana da yawa jama'an falin kullahu alƙawar sha'ar mutane ba su ta kwallo kowar shuru ba a musa ba su ta mashi komi ba sai faƙali sa'id anabin musayi sai yake cewa yanzu da yanzu da yanzu da yanzu shi ke bayani da kuma da kan shi ya ce ina rajulan waƙa bi mara'aci wani wani yana za su iya baka da wani abu da yawa kana ya ce wani mutum ya je ma iyalan shi iya cikin aikin haji fa ba aka ila da madina ya sa'alu an dalib sai ya aika madina a tambayin mai mai hukumcin shi da ya yi wajen iyalai shi aikawa da ke kira na kira kira ta tambayi malaman madina a tambaya mishi mai matsayin shi faƙala ba'adun nas yufarraku bainahuma ila amin qabil sai a cikin fatawa da aka mai sai wasu ka ce wannan mata da miji za a raba su sam abadi bai kargama da ta shi ke nan ba kargama an kare ba shi ba ta raba su su sai wani ka tau bara shi ke nan an raba shi da mata shi ke nan shi ne ta ya faɗi kurin haka wasu suka wari fatawa a haka kurin ba da kusa yau ba faƙalar sa'id bin musayyib لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسده فإذا فرغ رجع فإن أدركهما حج قادم فعليهما الحج والحج ويهلان من حيث أحلا بحجهما الذي أفسده ويتفرقان حتى يقضيا حجهما wannan iya su da karantar da kai wannan ruwa da muka gabata da aka dangana ma wa'annan masabai a kanta sai da bin musayyab fatar sai da na ali da aka ba labari a kanta ne yake shi sa ibn musayyab sai yake cewa abin da za a yi liyamfuza wa'annan mata da miji wanda suka sadu da juna a cikin aikin haji za su ci gaba da za su ci gaba da hajinsu kas kuma ba falutin ma hajjau ma su cika hajjinsu alaƙar fasirawo hajjin suka ɓata ba su ɓata wurin da ya su ci gaba da aiki da abin da aikin hajji su a je mina a je arfa duka za su ya ce faɗi zafara gara ja'a in suka ƙare aikin hajjinsu za su koma gida tare miji da mata koma gida nan iya so ya ture hukuncin waɗannan wanda suka ce za ba ka haɓaɗi ba haka ba ba wani wani ta haɓaɗi ba yanzu za su cika aikin hajjinsu su dawo in suka cika su koma gida in suka koma gida fa'ina a zarafa ma hajjul ƙabil in allah kai su baɗi sun kai hajji mai zuwa fa'alaihim alhajju wal hajji yanzu an ɗora musu kenan sun sake wata hajji wata zaɓa ce kenan sai su sake haji sabuwa kuma su yi hadaya ta sakamakon ta babadan ba mu da maka sakamakon zuwa wajen iyalai iya ɗora maka hadaya bayan ɓacin hajjinka magana kenan sai ce za su sake haji da hadaya wajillani min haisa a halla bi hajjihima za su koma inda suka yi hajjin bara inda ba miƙati ne can za su koma sake sabuwar niyya ta aikin haji ce ta wasu lani min haitu a hallari hajji ma za su yi niyya ta tafiya daga inda suka ɗauki wancan hajjin allazi a su za suka bata shi ma shi ne ta wata farraka daga nan ta yi kuka sanin alayyaki a can baya daga su yi niyya ta haji tare ya ce wata farraka sai sabbi kowa ka gaban shi hatta ya ƙaddiya hajjahu ma haskowa ya cika hajjin shi ta kuwa a haɗe daga baya wannan abin da ya mai bayani ke wannan bayani ya imam malik zai kice qala malikun yuhdiyani jami'an badanatan badal na abin da kika hutu kama banda da ya daya ba ya sai malik hutu ga bayanin hadaya da zasu kowa dabba guda hadaya guda ta kama shi kowa ta kashi zai mala ba ta tun shi miji ya bada shikin a da su muka bayanin hadin ta kama kowa ta kama mata ta kama miji kada malikun kuma nan bayan wannan imam malik yace ya magana fi rajulun wa qabi mar'ati fi al-hajj ma bainahu wa bain an yadfa min arfa wa yarmi al-jamara fa innahu yajibu alayhi al-hajj wa hajjun qabil malaka ce mutumin da ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji to amma nan zuwan da ya wajen iyalan shi tsakanin na ka ce daga arfa tsakanin arfa ne da jihwa an yi arfa kafin ya yi jiwa ne ya samu arfa sai ya jiwa a tsakanin jiwa da arfa ya yi wani abu to in yin jirgin ya yi a wani halin ya ce ya jiwa alaiha da wajibi zai hadaya da wata hajji daban ɗanin wani wani abubuwan da suka suka isha ya siman malik a can zamaninsu ta sai wani abubuwa a zamanin bai waruwa yau na kai daga arfa zai daga matan ma ina ma wurin wurin su tuna wurin gaskiya sun wuce yanzu na abubuwa kurin dai hukumci ne da sun shi a zamanin su amma sai an iya da wahalar samuwa tun da yawa kana ga hukumcin da yanzu ya ce idan mutum ya jojen yanin tsakanin arfa da jiwa malaka ce wajibi ya ba da hadaya kuma ya yi hajji sabuwa a shekara mai zuwa ƙal malaka da ke cewa fa'in kanat a sabatu fa'in kanat da sabatu a halahu ba da rami da jamara فإنما عليه أن يعتمر ويؤدي أما idan wajen iyalan da ya je ya je bayan ya hoto daga arfa ya yi jiwa kahin ya je kidan tawafin ifada sai ya je wajen iyalan shi to a wannan hali tun da an kare an yi arfa an yi zo an yi jiwa an kare ba a yi da ba aka yi sadu da iyalai to a nan ce abin da zai yi zai yi umara sai niyya ta umara zai yi ya ba da hadaya walaisa alai hajjun ba maganar sabon hajji akan shi kenan ta tsira ta yi kin hajjin shi ta tsira amma hajji zai umara kafatinta da hadaya haka imam malik ya ce ƙala malik kuma imam malik ya cewa wallazi yufsidu al-hajj aw al-umrata hatta yajib alayhi fi dhalika al-hajj fi al-hajj أو العمرة الاتقاء لختانين yace malik ya cewa abin da yake bata haji ko umara har a ce hadaya ta zama wajibi a kan shi kuma haji to an hali ne a haji ko umara a ce in kai na da alaka umara wajibi ka bada hadaya da kai bayani tun kan baba yace me yake da haka nan istiqalu khitanai haɗuwar sallatu biyu inda yake nan ba inda an haɗu an an haɗu da al'arabi ta haɗu shi kenan ba sai ba wani abu daban bayan wannan kasance al'arabi tana iya haɗuwa namiji bai shiga jikin mace ba akan samu haka nan namiji bai shiga mace ba amma al'aura ta abu to ba ce sai ya shiga cikin shi da kuma tsakanin mace da suka ce suka ce a wata suna ta mai gibin hashafa wai sai al'aura sai kan zaka rufe mace a cikin jikinta sai ga maka irin magana a in ne sallatu miya na sallatu ta kaciya bi ko in na sallatu miya hadu shikenan kuma in dai kenan an hadu da juna wa in lam yakun ma'un dafit ko da ba mani kada ce ma ko kenan ko da ba ruwa da ya kado kenan in dai an hadu shi ke shirye jima'i ita ban taba hukuncin jima'i ba sai ba wai an hudu ruwa ko a in dai a rubun shike zan kare wani irin wannan ne wani bawan Allah dazu da mace ke wani tambayar arme ne aka wanda aka cewa arme ne za a yi an yi beko a beko da ake namu an yi beko ba irin arme ba irin shuba da ake yi iya sa mace mun samu samu kadaitaka ita suna hira a cikin zaure ta dundu dazu da mace ke wani a cikin duhu ne su hira da yarinya an yi bai kuma ba dama ne ba suka ce almai gaba da zai suka ce a ba dama almai sai an ya sa aka lokaci to ta suna hira a cikin duhu suka sa kuɗi juna ya ce sai suke gamuwa da juna sai ban malami hau da mai ne ba mu haɗa juna wasu yabon sa a kusa ta bai shiga jikinta ba amma suna gamuwa da juna saka al'aurarsu bayan wata biyu aka yi almai ita kuma kullum ce mai tabbata lahiya kullum ce mata lahiya ta ciwon jiki ita sai mutu likita wannan mu jiya kai mu jiya kai wala ba sawa ba mun da waya kace wa wa ku ciki to mana yaza ciki daga dimin ce ya ya ita ne ku ciki shiga ce ba da hada bane kuma kawo domini shi ke na kare wanda magana da banci farin yace su malami wasu ma wai sai lokacin da suka ce ana samun haka ne wani suka ce ana samun haka ana samun katar haka ne ga tarin wace kudu da gari kudu ba da gatar inda aka zo an gari a takaice ne haɗuwar al'aura biyu ko da wani ruwa bai hutu ba ya ce wannan ya waje ba ta ɓacin yana haka ta ɓaci kuma ta ɓaci kuma shi ne ma malaka ce a takaice kenan kenan abin da yake wallazi yafsul hajja aw umrata hatta yajib alayhi zalaka hadi abin da yake bata hajji ko umara shine taqalu qitanin ko haɗu sallatu biyu wa in lam yakun ma'un dafi ko da ba ruwan da kado qal malaka ce wa yujibu zalika aidan al ma'u dafi idza kana min wajara haka ko ba da ba malaka ce in dai wajen wasan kalmace kuka yi wasa da mu'amala kauda mani malaka ce hajji ta bace inda malaka yace fa amma rajulun zakar shay'an hatta kharaja minhu ma abdafik amma mutum tunani ne sai hudu romani yace a wannan fala ara alai shay'an wannan ba a ce ya saki haji tunda ba ba ba wannan ko wannan abu ne daban kurin mana kace tunani ne yayi tunani ne ba taba matabbai sai hudu romani to malaka a wannan ba a ce haji da bacci ولو أن رجلا قبل مرأته ولم يكن من ذلك ماء دافئ لم يكن عليه بطب الله إلا الهدو يتهاكم متم sun banta mata shi yayi amma bai hudu mani ba to wannan babu komi dan kai kubula amma zaka bada hadaya ce walaysa ala mar'ati allati yusibuha zawjuha wa hiya mulimatan miradan fil hajj al umra wa hiya lahu lidhalika mutawa'atan ila al hajj wal hajj wa hajj al qabil yace haka matar da mijinta yaje wajenta ko da sau ne yaje wajenta ba ta ga yawan azo da ko zuwa ne wajenta haji ne kuma mara ne kuma ta yarda ta ba shi haɗin kai ba wani abakan da sai har ya guda da sake haji ya ce ina asaba fil haji wa in kana asaba fil umar amma kawai mara ne wa fa inna ma alaya qadaru umrat allati afsal wal haji kun hi tarafa umar kai da hadaya shikenan ba he ta na tun ba wannan shine da kace lokacin mu yazo kuma mun kare wannan baban na magana hadaya ga wanda ya je wajen iyalai shi duk ana magana sai zagon zuwa wajen iyalai yana wajen ta hadaya da bacin haji shi ne duka bayanin muka ana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته